Muslim and what of us, one of us. May Allah subhanahu wa ta'ala bless your Islam. May He also bless your life. May He also continue to shower His mercy and blessings of you for combating to Islam. Inshallah, what is your name before? Choku Emeka Umba. Okay, this is a, this is not a Muslim name. Can you choose any Islamic name that you know? Ibrahim. Ibrahim is a very, very important name because it is the name of one of the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. That is Prophet Abraham. May Allah subhanahu wa ta'ala give you the capacity to emulate Abraham in all your activities. Inshallah, some scholars over there will continue to teach you what you are expected to do and what you are expected to observe from now onwards. And uh, among our people here, we have one. I you look like you are an Igbo man. So you are not the only Igbo Muslim here. We have one Igbo Muslim here. So Eze will inshallah go with you and explain uh, some of what is expected of you, more especially at this time and also in this month of Ramadan. Eze, come here. Take the, tell him something with regard to Islam in Igbo. Eze ka zagi asa riga ne.
anyị kanile kwetara na mmadụ kanile ọ bụ messenger ka messenger of Allah Allah is not the God and he's not the God so ana m ana m esi n'ike nke Chukwu nyere m wee na-asị gị nnọọ ihe dị na okwukwe al-Islam siri ike mana ihe dị ebe ahụ bụ na ọnwụ na iwe enyi Chukwu ya eme ka ụfọdụ ọnwa dị iche iche trials and tribulations ya abịa التي في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف na karka na get en ka kana ko ni ko le no na chi no ye ha ama bo ni o ya ama bo ni do na o ya ama bo ni do na e be ni ya ja ko ni ki be chi o ka o mo ko ilu so me ni e ni business ni ni ni ni na ga pa ni ni na ni ni e ko ma o ni ni ni ni in the back man na chukwu na anọ n'ebe ndị mmiri andị ebe isi abịa ikwetere na ihe anyị kwuru n'ime baịbụl akụkọ gbasara job ịbụ na job tachara ahụhụ niile aha n'islam anyị na-akpọ ya yu tachara ahụhụ niile aha ọ gwara ebe ahụ chukwu mechara ihe eke gọzie so nna m nọ nọ
So this is uh, Mr. Eze explaining Islam to our new convert in Igbo language so that he can understand he is not the only Igbo Muslim here. We have other Igbo Muslims, not only Muslim but Islamic preachers. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to bless this region with people like them. ana rama karanta mana ya ko guda biyu a fara karanta
بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينتهنك من الشيطان نزغ الله إنه أمير عليم إذا هم مبصرون وإخوانهم يردونهم في الغي ثم لا يبصرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قائما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana yau muna hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu lissafin nasara yan mishan yau muna ashirin da shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku yau mun tashi da rashi da ya taba mu a ƙasa baki daya daya daga cikin manyan 'yan agaji namu na majalisar agaji ta ƙasa alhaji sa'adu ɗanladi kura wanda shine national financial secretary na majalisar agaji ta ƙasa ya taso zuwa kaduna akan hanya bayan ya wuce zaria kamin ya shigo garin kaduna cikin kaddara ta ubangiji har da oxygen allah ya masa rasuwa so muna addu'a allah ya gafarta mashi iya abin da muka sani a kansa mutumin kirki ne bawan Allah na kwarai wanda ya kada rayuwar sai wa addinin musulunci hidima duk inda ake taron musulunci ko wa'azin kasa ko wani aiki na addini in Allah ya yarda wannan bawan Allah yana cikin waɗanda za a gani a sahun gaba Allah ya bamu ladar wannan haƙuri da muka yi saboda wannan babban rashi Allah ya ba iyalansa ladar haƙuri Allah kuma ya zama mamayi akan iyalansa mu kuma idan tamu ta zo muna addu'a Allah madaukin sarki ya sa mu cika da imani mu cika da kalmar shahada kasancewar mun karbi sabon musulunta mun dan dauki lokaci da dama ba za mu karanta statement na marayu ba sai gobe dan Allah madaukin sarki ya kai mu amma dai ba laifi na maimaita lambar account ta kwamitin marayu 000 455 3753 zan maimaita 300-455-3753 banki shine jaiz bank account shine jibiris opens unless privilege foundation abuja allah ya saka muku da alkhairi da dukkan bayan allah da suke bada gudunmuwa domin tallafawa marayu marayu nan kullum karuwa suke yi saboda mace-mace da ake yawan yi mu ma wata ran za ta iso kanmu ko muna so mu bayan mun mutu Allah ya kula da su to mu kula da 'ya'yan bayan Allah da suka riga mu sai Allah ya kula da mu bayan mutuwar mu Allah ta'ala ya sa mu dace na'am Allah rama ina muka kwana jiya mun karanta aya da Allah madaukakin sarki ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi abin da ya samu na kyawawan ɗabi'u daga wajen sahabbansa kar ya dora musu abin da ba za su iya ba sannan kuma ya ci gaba da umarni da kyawawan halaye sannan ya kau da kai ga barin jahilai bayan mun tashi ɗaya daga cikin yan uwa ɗalibai da muke tare da su kuma injiniya by profession yake cewa akar makalla to sauran ilimin muka irin ilimin lissafi irin ilimi na tuka jiragen sama irin ilimi na kwamfuta irin ilimi na kaza da rayuwa ba ta gudana a yanzu sai tare da shi to su ne ne matsayinsu kuma yaya suke ina fata an fahimci wannan ilimi ya kasu kashi biyu akwai ilimi da ake cewa ilimi na addini akwai ilimi da ake cewa ilimi na sana'a an gane wannan ilimin da za a bauta wa Allah madaukakin sarki da shi kai tsaye shi ake cewa ilimi na me ilimi na addini ilimin da ke da alaka da dabarar yadda za a rayu dabara da hikima ta yadda ya za mu iya kwandishin mu samu sanyi tahiya doguwa kan rakumi da wahala ya za mu yi mota ko jirgin sama mai isa da wuri yaya za mu yi mu yi kwamfuta domin tara bayanai idan ne magana sai na ihu da ƙarfi kamin na baya ji amma idan aka samu lasifika a liman yana cewa subhanallahi a cikin sujada ma ko ruku a waje ana ji saboda an ɗauki magana an kai ta da nisa an sama masa soki waɗannan shi ake cewa ilimi na dabarbaro rayuwa su wannan ilmokan gaba ɗaya ya za mu yi gine-gine yadda ba za su ruso ba ya za mu yi jinya mara lafiya a asibiti su wannan duka sunan su ilimi na sana'a ilimi na me na sana'a ilimi ne na koyon rayuwa wanda idan aka yi shi za a yi sana'a da shi a nemi abinci shi matsayin wannan ilimi kenan irin wannan ilimin musulunci yana son shi ya karfafa shi ya goyi bayan shi ya ma umarni da a neme shi da qur'ani mai girma ce iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق da Allah ya tashi magana sai ce ikra ka yi karatu bai ce qur'ani za ka karanta ko hadisi ko fikihu ba duk abin da akwai bukata a karanta shi ka karanta abin da ake so kawai sanda za ka karanta ya zama bismi rabbikal allazi khalaqa ka yi da sunan ubangiji wanda ya halitta ka yi dan Allah dan ka amfani al'umma ba ka cutar da al'umma ba dan ka amfani addini ba ka bijirewa addini ba ina fata an fahimci wannan kenan kowane ilimi ilimin gine-gine da sauran ilimin muka duka ilimin muka ne da ake bukata a koya hasali ma mutane malaman fiƙi sun ce sallar juma'a ba ta waje ba a kan sai sun zama mustaganu na bi an fusin menene mustaganu na bi an fusin duk abin da suke bukata na dabarar rayuwa suna da wanda ya iya a cikin su muna da wanda zai gina mana wannan masallacin ba sai mun nemo kafiri ba muna da injiniyan da zai hada mana lasibokin nan ba sai mun nemo kafiri yayi mana ba muna da wanda zai hada mana duk abin da muke bukata rekodin na wa'azuzzuka da komai muna da musulmin da ya koya ana so kowane bangare na rayuwa musulmai ku zama kuna da wanda ya yi ne ya iya domin ya tare muku wannan bangare ne saboda haka musulunci yana son wa'annan ilimin muka kuma musulunci yana karfafa gwiwar a neme su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi ilimi ko da a birnin sin sannan annabi yake faɗin wannan magana ba wani malamin musulunci a birnin sin ilimin da suka share da shi shine ilimin likitanci da zaka je sin a lokacin ilimin da zaka samu kenan annabi zai ce a je sin a koyo qur'ani ko a koyo hadisi ba kasar china ina fata an gane wannan kenan ilimi ne da ke da muhimmanci da ake so a je a nemo saboda zai taimaki jama'a wajen ne wajen gudanar da harkokinsu na rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada zai ya ce ya zai a ta'arifu lugatar karyaniya ya kai zaidu ka iya yaren yahudawa language na yahudanci ya ce ban iya ba annabi ya ce to muna samun wasiƙu daga wajen yahudawa ni ban iya ba sahabbai ba su iya ba sai mun nemo ba yahude ya karanta ya fassara mana idan za mu rubuta reply sai mun nemo bai hudu ya rubuta bai kamata a ce bamu da wanda ya iya ba yahudawa suna sanin sirrin musulunci je ka koyo a madadin al'umma musulmai nan take kama hanya ya tafi ya ce fata allamtu hafi saba a ce ashara ayyama a kwana goma sha bakwai na iya yaren hudancin gaba ɗaya shi a wata ruwa da yake fama marrat bi nisfu shahrin hatta ta allamtuha rabin wata bai gushe ba bai shuɗe a kaina ba sai da na iya kwana sha biyar ya yi digiri har ya yi doktorar digiri a kan harshen yaren yahudanci a kwana goma sha biyar to ai buƙatar mu zuwa ga yadda za a gyara ruwa a kimiyya ta sarrafa ruwa mu sha ruwa mai kyau kimiyya ta noma a iya noma a samu abinci ai ta ma fi muhimmanci fiye da koyo yare don a rika yin fasara haka ne ko ba haka bane idan annabi zai tada aje a koyo wannan yaren kenan ya nuna duk wani ilimin da al'umma ke da bukata ana da bukatan a kawo shi to amma abin da muke magana shine duka wani ilimin muka na rayuwa na sana'a da dabarbaru idan baka san musulunci ba a kallon da musulunci yake maka kai jahili ne ba sai da ku an gane me nake nufi in dai baka san me ba in baka duk waɗanda dabarbarun ka gama karanta su duk ka iya su amma baka san musulunci ba baka karanta addini ba baka san ya ake alwala ba ya ake sallah ya ake tsarki ya ake saki ya hukuncin jinin hailan matarka an gane wannan ne rukunan musulunci baka san musulunci ba to har yanzu islamically kai jahili ne bature ne zai ce maka ele bature Allah ya kara amma dai a musulunce kai ba elit bane yanzu kaddara ka je karanta business administration a jami'a ilimi ne babba da rashin sanin shi yana iya hana kasuwanci kai ci gaba iya shi yana iya sa kasuwanci ya ci gaba dukiya ta gaba kawo digiri na ɗaya kawo na biyu kawo na uku kai rubuce-rubuce har aka baka farfesa akan ilimin kasuwanci a tsarin bature amma baka sanya ake kasuwanci a musulunci ba a tabarin musulunci har kasancewa ka farfeso akan kasuwanci kai jahili ne akan harkar kasuwa baka santa ba musulunci yana maka kallon dindin baka san kasuwa ba kuma a musulunci bai halatta ka shigo kai harkar kasuwa ba musulunci bai yadda ba sai ka zo an koya maka ya ake kasuwanci a musulunci me ake cewa riba me ake cewa riba me ake cewa me ake cewa sai an me mubaraba me kaza sai an koya maka ka koyi wannan in baka koyi wannan ba har da ka farfeso a business administration amma har yanzu a kasuwancin musulunci kai kungurmin jahili ne ba a kai kasuwa ba sai na Umar dan Khattab yace la yabiqu la yabiqu fi aswaqina illa man tafaqaha fi din ba mu yadda wani ya zo ya kasuwanci a kasuwar mu ta musulmai ba sai ya je malamai sun koya masa yadda ake kasuwanci a musulunci a zamanin sai na umar ba a yadda ka shigo kasuwa ka saya ko ka sayar ba sai ka je an ko malamai sun koya maka ya kasuwanci yake addinin musulunci kenan ko ka zama farfeso akan kasuwancin bature baka san kasuwancin musulmi ba da sai na umar yana najeriya shine shugaban kasar najeriya haramun ne yake kasuwanci a najeriya ba zai yadda ba kai jahili ne a harkar kasuwa baka san ta ba saboda baka san kasuwar musulunci ba sai an koya maka ita kun gane wannan an gane yadda concept din yake so ba musulunci ya raina wa'annan ilimin bane yana son su yana girmama su ya karfafa aje a nemo su rayuwar akwai abin da a musulunci ma ba zai ma tafi daidai ba idan ba an samu wa'annan ilimin sun taimake mu ba yanzu ba jirgin sama ya zamu je mai aikin hajji in ba jirgin sama ba sai mutum ya shekara biyu zuwa shekara biyu dawa idan ya tafi to mata suna ƙarƙar za a raba gado ne ko zai dawo wasu daga can suka zama 'yan sudan shi bai ma iya ƙarisawa ba shi labbaikan a sudan ya yi ta ba zai tsallaka maliya ba to ya za yi amma yau na san wanda duk sati sai ya je ya umra yana da jirgin sama shi da yi umra in ya tafi dubai sai ya bi ta saudiya ya umra kamin ya dawo najeriya in ya tafi america sai ya bi saudiya ya umra kamin ya dawo najeriya akwai wanda na sani bai ma da jirgin amma duk inda ya je duniya ba zai dawo najeriya ba sai ya bi ta yana sai ya bi ta saudiya ya umra saboda me akwai jirgin haya da zai iya biya jiragen nan suwa suka yi su ba ma musulmi ne suka yi su ba haka ne kenan wannan ilimin ana da bukatar shi ko ba da bukatar shi to amma dan ka iya tuka jirgin sama ko ka iya kera shi har ya tashi sama ba ka iya karanta suratul fatiha ba ba qul a'udhu birabbi nas ba bi falaq ba ka san menene kira ya za mu yi da ka wuce a dakata kai jahili ne ko ma baya ni na kera sabon ko sabon Allah ya kare hikimar kera amma islamically jahili ne ko ma baya sai mu samu wanda bai ma sai da yake shiga jirgin ba amma ya iya fatiha ya iya kulhu wallahu da falaki da nasi ya san tahiya ya san ya san ya san ya san mu sai ana gafar sama da wuce daga gaba ba sai da kuwa gane karatu sai Allah madauki sarki yace fa in ma yanzu daga naka mina shaytanin nasbu idan wato wata kizga ko wata zungura ta same ka daga shaytan shaɗan yana nan sai ya zungure ka ko ya fizge ka to nan take fasta izbillah abinda zaka ka nemi tsari daga wajen Allah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wato shaitan mugu ne criminal ne ba ka iya kwata kansa daga hannun shi sai Allah ya kwace ka sai ka tafi taimakon Allah shi yasa zaka ga wurare da yawa Allah ya ce mu nemi tsari da shi anan yace fa in ma yanzu ga naka mina shaytanin nazgun a cikin suratul fusilat akwai ta aya mai kama da wannan sannan yace kula a'udhu bi rabbin nas قل أعوذ برب الناس بل الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس kun ji shi الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس a suratul rumin yace qur rabbi
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون irin wayannan ayoyi suna nan da yawa qur'ani mai girma da duka ma'anar da suke bayarwa shine ka nemi tsari wajen Allah daga fisgar shaitan ka nemi tsari wajen Allah Allah ka tsare mu da wato wannan criminal shaitan Allah ka tsare mu daga sharrinsa to Allah yake da ka ji fisgar shaitan tana nema ta fisge ka to fasta izbillah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim menene fisgar shaitan fisgar shaitan abu biyu ne abu nawa abu guda biyu ɗaya ya kasu kashi biyu idan ka ɗauke shi haka sai zama guda uku fisga ta farko shine ya sa ka saba wa Allah ya sa ka saba wa Allah ta yaya za ka saba wa Allah ta hanyar aikata abin da Allah ya hana ko kuma haka nan ka yi biris ka ƙin abin da Allah ya ce ka yi ka ga ya kasu kashi biyu kenan idan ka aikata abin da Allah ya hana ka saba wa Allah in ka ƙin abin da Allah ya ce a yi ka saba wa Allah lahiya ta kalin da ka ƙin azumi ka saba wa Allah kawai shi ya karanta maka ce wannan rana da ake ka ɗauki abin da zafi dan ka ajiye wa anguwar mawa zai gane ka shiga ɗaki ka girgiza hurarka ka tiltila ka fito ka langa ka ce ka ce ana rana ba wanda zai gane yana hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala sai shi ne ya girgiza kai to yanzu in kace zaka tashi ka yanke wannan bacci yau shi kake da lokacin da zaka yi bacci mai daɗi irin wannan da Allah ci gaba da baccin ka dauki abin da sauki sai ka ji wani irin bacci mai daɗi ya lulluɓe ta a wannan lokaci idan shegantaka ta ta yawa sai kashe maka jiki kuma ma ya barin baccin ya dauke ka gaba daya yadda har zaka ji an yi kama masallaci halli mai kabar harama kuma ga ka kwanci ka gagara tashi ka je ka ka saba wa Allah ko baka saba wa Allah ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba dan yara kanana ba yace kin jin kirs da ya aikata wani abu me zaka aikata ya rasulullah yace idan an zo za a yi sallah asuba bayan an kira sallah to ba zan yi limancin ba sai in nada wani in ce shine liman kai fa ya rasulullah yace ni kuma in ɗebi wata tawaga ta jama'a kowa ya ɗauki bakin wuta mu zagaya cikin gari duk wanda bai zo wannan sallar ta asuba ba mu kona gidan shi ku ji tausayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim amma saboda girman ka samu sallar asuba a jami'i yake cewa kingin iris da ya sa wani yayi limanci shi kuma ya dauki bakin wuta tare da sauran sahabbai a je gidan duk wanda bai zo jami'i ba a kona gidan shi wannan zai nuna maka girman abu ya wuce hankali wanda ya fi kowa tausayi a duniya yake faɗin wannan magana saboda ya san hatsarin da ke cikin rashin zuwan ka sallar jami'i din nan ya ninninka hatsarin da ke cikin a kone maka gida a kone maka gida karaman matsala ce akan bala'in da zaka samu a lahira saboda rashin zuwa jami'i wannan aikin wane ne shedan ana kiran sallah da kaji an ce ka dan ƙara jami'a kika ka ƙara ruwa to ka gane shedan da ya tambaye ka fa in ma yanzu gannaka mina shaytani nazgun abinda zaka ce a lokacin me zabu da kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim wallahi sanda zaka ji ka dirko daga kan gado ba za ka gane ba duk lokacin da wani aiki na addini za a yi kana so ka bada gudunmuwar marayu kana so ka yi sadaka kana so ka taimaki wani da ba so ka yi wani aiki na alheri sai ka ji an fara baka wasu lissafe lissafe a kwakwalwarka cewa ka bi a hankali fa ka ga yanzu ƙarshen shekara ne lokacin ake biyan school fees na yara kuma dai kai ka san nawa kake biya ba sai an gaya maka ba kuma yanzu ka ga ga matarka ta biyu larai cikin ta yanzu wata bakwai takwas kansarin tsaye da ka bude zaka ji an ce ta sauka kuma ka san hidimar da ake idan irin wannan ya faru sai ba ma wannan ba ai kwana kwanan nan ba ka taimaki islamiyya ta wuri kaza ba aikin addinin karewa yake yi ta yi bako ta yi mugun bako wane ne wannan mugun bakon shaidan ka tashi za ka tafi tafsiri sai kaga an sa wani program a wani talabijin an kunna gidan ba da masu sai ka ce to ai rigimar nan da aka faro ya kamata a kare ta tare da ni kai ga zaki koma kai birsha ba gidan ba da ba shi ba gidan ta ta'ala wallahi shedan ya zo waye zo shedan matarka ta dan bata maka rai ka ji ana cewa ai kai ka kare ta wallahi takacinka ne ka da kanka kamar ba namiji ba a gidan nan yo mazan da suka tsaya amma isa ya musu irin wannan in za ka ɗau mataki ka ɗauka falle ta da mali don Allah ta yi bako waye bakon shaidan ya zo ce a udu billahi inna shaidan da rasu balle ce take ta da Allah ne zai faru ba kana da kuɗi ba mata nawa ake da su a garin nan ga sunan suna ta dinsa kawai ta kawo ta karufa mata asiri suna maka rashin su da Allah da namar da take uku shine maganin ka yadda liman ba ba ta ga mata liman zai baka hakuri ba to san da liman zai zo ya makara shedan yayi wai shedan yayi kaga wata kyakkyawar yarinya kai tunanin cewa bari ka bi ta kai zina da ita ai kana da kuɗi ai in ka neme ta za ta yadda guest house ne kana da shi ba ma sai an je hotel ba a'a wallahi kai bakin bako shedan ya iso da ka ji an zunguro ka ka saba wa Allah ko ka ki aikata abin da Allah yake so ko ka aikata abin da Allah bai so to ka shiga cikin fa in ma yan zagan na ka mina shaytani nazgo ba sani ba ko an gane wannan abu na biyu da ake cewa zungura ta shaytan shine fushi fushi shi fushi daga shaytan yake shi yasa za ka ga idan mutum ya fusata fusata ta fusata in ka kalle shi da kyau sai ga shi kansa ya dan fara kama da shedan shedan haka shi yasa malamai suka ce idan ka fusata fusata ta kai matuƙa to samu madubi ka kalli fuskar ka zaka hakura kai da kanka za ka gane wannan harka ba ta arziki ba shi ba sai da ku an gane wannan malamai masu fiqhul gaba to shaidan daga abin da yake zungura dan adam da shi shine fushi saboda idan ka fusata fakwanci na tunanin ka yakan toshi a lokacin ba ka iya bambanta abu mai kyau da mara kyau mutane da yawa za su zo suna mana fatawa ana gafarta malam mata ta ce ta sake ta kuma na danna mata sake uku ya za ya za ka sake ta sake uku wallahi malam da ka san yadda na fusata a lokacin har wata juwa nake ji ni kai na ba san ya ake ba sai daga baya waye ce maka banna za ka je kai mutane ka san saba sannan ka zo kana neman fatawa kamin kai take ne za ka zo mu baka fatawa ba bayan kai ba bayan kai wace fatawa kake so mu baka yau ko akwai fatawa mai dan sauki sauki ai sai mun hada maka da dan farin shi ban farin shi mai haka daga sanda ka bari fushi yana yadda ya ga dama da kai to an gama da kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ya fusata mutane guda biyu suna rigima ɗayan ya fusata idan sai yayi ja jawur me yasa idan ka yi ja saboda daga shedan ne shedan da me aka yi shi da wuta aka halice shi shi yasa ga wannan idan naka yayi ja shedan ne tare da kai jijiyoyin goshinsa sun tashi rudu-rudu sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na san wata kalma da mutumin nan zai faɗe ta la zahaba anhu ma yaji da wannan fushin da damuwa da bakin cikin da yake cikin nan da zai tafi mishi sabin da ta kalma ce ya rasulullah manzo Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim abin da ake so ka faɗa ke a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda fa in ma yanzu gannaka minash shaitanir rajim fasta'id billah duk lokacin da wani mai fisga daga shaidan zai fisge ka to ka nemi tsari da Allah da wannan sahabbai suke controlling din kansu na faɗa muku Abu Zarar Gifari da ya ba yaron sa kiwon tumaki yaron ya kare tinkiya ya tinki wa tinkiya kafa tinkiya ta dawo kafa ta ɗaya a kare tana dingi shi da kafa uku kai ya aka yi wannan tinkiyar kafa ta kare yaron yace ni na karya mata gaba kai ka karya mata kafa yace kwarai kuskure aka samu yace a wani kuskure kuma ba kuskure ya aka yace da gangan ta karya mata kafa da gangan yace kwarai yace dan me yace dan ba ka haushi ba faɗan shi ba bawa wanda yana iya kai shi kasuwa ya sayar ƙarshen mallaka ke bawa wanda bambancin sa bai da yawa da tinkiyar abu zarar gifari ya da kansa kasa yana a'udhu billahi min shaitanir rajim a'udhu billahi min shaitanir rajim ya san wane ne mai aikin shedan ira ko kai sai kalli wannan bawa yace wa inni la'azizan da man harasaka ala gaibi ni kuma wanda ya zugo ka ka zo ka bani haushin shi ne shedan to ni kuma shi zan ba haushi na gano yadda matsala take me zai yi ba shi haushi ya ce da kana bawa saboda wannan abin da ka aikata na yanta ka ka zama ɗa da yau ya ce shedan kuma sai a je a mutu na ƙi na ji haushin waɗanda sun yi nisa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu ku koyi da su ko da ba ku yi daidai da su ba kamanceceniya da mutanen kirki masu daraja rabo ne Allah muna roƙonka ka ba mu iko shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa ganin fushinsa da an bata masa rai ba ba a taɓa gani ba wai annabi za ka yi wa laifi ka bashi haushi ba taɓa ba in kai ka fusatar da manzo Allah ka tsokano Allah ne ko kuma abin da kai ko da shi kaiwa zai sababa maka fushin ubangiji kenan kai yake tausayawa balarabe kauye da ya shigo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana karatu haka shi kuma a cikin masallacin ya samu wani dubu kawai zai tube wannan zai fara kura da fitsari a cikin masallaci ai da sahabbai suka gaishe suka yi ta ana masa tsawa wasu na kokarin su isa su dan mangare shi da Allah ta ce kwatarsa sai annabi ya hango manzo Allah sallallahu alaihi yana hangowa yace la tuzrimuhu la tuzrimuhu ce za annabi ba da musu za a bata masallaci da fitsari bane a kada ku yanke masa fitsarinsa domin an yanke masa fitsari zai cutar da shi shi yanzu kar mutum ya cutu da damuwarsa ba ɓannar da aka aikata ba kada ku yanke masa fitsarinsa sahabbai masu ɗa aka dakata yau yanzu na ya ce wani agaji ya bashi ku tufo ko da sau ɗaya haka ya ce duk da malam ya ce a bari amma dai ka ɗauki darasi to Allah ya taimake shi da yasa abai suka taka burki ya gama da tsarin sa annabi ce ku je ku ɗebo guga ta ruwa ku zuba yanzu an samu sabon darasi ashe idan najasa ta taba kasa idan aka zuba ruwa a kai wurin ya zama mai tsarki da bai tsula fitsarin nan ba wannan ilimin da an same shi da ba a samu wannan karatu ba sannan manzon Allah ya kira shi masa nasiha yace ai masallaci wurin ambaton Allah ne da ibada saboda haka ba a fitsari a ciki in an ji fitsari waje ake fita yace haka ne ke kwarai sai Rasulullah ba sani ba amma daga yanzu na koya sai yanzu an gama ba da bai kawai zai tafi sai bai bari ya hauka da kuninsa ya san kama shi dai kan sai kai da gaske duk sahabbai suna tsaye sai daga hannu ya addu'a wace addu'a yace Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan yace ya Allah ka ji kaina ni da Muhammadu mu biyu kadai banda ni da Muhammadu ya Allah karka ji kan kowa wato kowa bai da haka da ba yi ne to za Allah sallallahu alaihi ya ji wannan addu'a ya kalle shi ce da kada hajjarta wasi'a yace to rahabar Allah dan mai mai yalwa kace da gani sai kai kadai ai ta mana yawa kai kuma ka takura abin da yake da fadi kamar ni sauran masu su ba zan shi ya riga ya nisa wannan shi zai nuna maka dabi'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ya ci falasa yace hazal mal laysa maluka wala malu abik dukiyar da ke baitul mali nan ba taka bace ba ta baban ka bace ba da rabo nan da Allah wata nan ka je ka samu gwamna a gaban security ka ci balasa ka ce giran da ake turo jihar nan mai girma gwamna ba naka bane ba na uban ka bane debo ka bane ai ranar za ka ga abin da ake cewa wuzu wuzu in baka san wuzu wuzu suka ce ya rasulullahi munafiki ne innahu munafiq yukhadibuka bi hadha al-kalam in ba munafiki ba zai maka irin wannan magana manzo Allah yake wajen ku yazo ko jira wajen ka ziyara sura ta gujali yace to zo kake a baka yace to baka sake ne ba zai a debo a baka yace eh to kuma wannan haka to sake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce ku debo shanu da tumaki ku bashi aka debo shanu da tumaki aka bashi annabi ya kalle ce wahala hasan ya arabi ya kai balarabe ce yanzu na kyautata balarabe kuma shi ce kalla ma a hasanta wa ma a jimalta wa la jaza kalla wa khaira baka kyautata ba baka dadada ba kuma ka Allah ya saka ma da alheri sabai suka ce ya rasu da labarin ga mun gaya maka wannan takobi ne kawai daidai shi annabi shi a kubar shi bako na ne yace zo mu tafi gida ana zuwa gida annabi aje shi a zaure ya shiga ciki yace akwai abinci aka ce aiko akwai abinci mai kyau annabi ce ku kawo bako akwai ruwa ka ce akwai ruwa mai sanyi maza Allah ce a kawo mishi ya sha girki ya sha ruwan sanyi hani'a manzo Allah ce a karo shanu da raƙuma da tumaki a ƙara danna mishi aka sake karowa aka bashi manzo Allah ya ce wahal ahsantu ya arabi to yanzu na kyautata ya ce bala laqad ahsanta wa ajmalta wa jazakallahu anni wa an ashirati khaira yace ya rasulullahi yanzu kan kai komi amma da zina da iyalai na Allah ya saka maka da alkhairi manzo Allah sa su yace to yanzu ayyukan suna can suna fushi da kai saboda magana ka ta farko suka ji ba su ji wannan mai kyau ba idan muka koma gaban su zaka yi maimaitawa yace ya rasulullahi gaban kowa ma zan maimaita annabi ce zo miki sai ga annabi ya dawo da bakonsa yace ni ke maimaita abin da ka faɗa balarabi mai kai ce ya rasulullahi laqad ahsanta wa ajmalta wa jazakallahu anni wa an ashirati khaira sahabbai ba su san da suke kabara ba a lokacin suka ce Allahu akbar maza Allah ya ce to ka gida lafiya ya tattara abin da ya samu yayi gaba bayan ya tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli sahabbai dake zaune yace law qataltuhu lamma qala ma qala la dakala nara da kun kashe shi sanda yayin wacce bakan magana da yanzu haka yana wutar jahannama ayi banna ko ba banna ba amma yanzu da aka haƙuri aka lallashe shi ya dawo saiti ko bai dawo saiti ba kuma aka sa ya wuce aljanna annabi muke da bil mu'minin ra'ufur rahim zuciyarka na gaya maka ka mai da martani ka kai duka ka kai laushi ba wanda ya isa ai kabarin kowa daban-daban ai billahi allazi wan bulu kabun dai to shedan ya gangaro kamarin innahu lillahi shi Allah wanda aka ce ka nemo tsarin a wajensa to sami'un mai ji ne sannan alimun masari ne kenan zai tsare ka daga sharri shedan kuma ya san abin da yake faruwa Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce ne a gaba da rama daga cikin abin da ke kara ba dan adam kariya daga shi shine a takawa can an ba mu magani na farko ne magani na farko isti'aza ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to magani na biyu kuma shine takawa a ranka ka sa wa ranka in Allah ya yarda duk abin da ka san Allah yana so zaka iya kokarin ka duk abin da ka san Allah baya so zaka iya kokarin ka ka bari wannan shine abin da ake cewa attaqwa ittiba'ul awamir wajtinabun nawahi shine attaqwa shi yasa idan ana ruwa ko ana rana sai ka daga lema ka kare kanka to kai wa kanka takawa da lema kenan me yasa aka kira ta da takawa domin ita kuma aikin da shine ta kare ka daga shiga wuta ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi aka ce ya wayya ta wannan take ne kan wani shi bai gane da takawa take ba sai ya tambaye shi ka taba tafiya a hanya mai kaya ba takalmi yace ina taba kuwa yace idan ka samu hanya mai yawan kayoyi ko ba ka da takalmi ya kake yi yace idan na daga kafa ba zan aje ba sai na duba yanzu akwai kaya ko babu in babu in aje in akwai kaya kuma ɗayan biyu ko in baya da kafata in aje ta kamin inda kai take ko in tura kafata gaba ta tsallake kayar sannan yi ne sannan in aje ta yace to wannan shi ake cewa ta kawa a addinin musulunci duk inda ka daga kafa zaka dora karka dora sai ka bincika mai Allah yake in Allah ya yarda ka aje aure in bai dafa ba in baya za a jawo a ja baya in gaba za a tura a tura mai a tura gaba wannan shine abin da ake cewa at-taqwa shine an taj'ala bainaka wa baina azabihi ta'ala wiqayatan bittibai awamirihi wacce bi nawahi wannan mataki na tsoron Allah idan ka kai shi to kayi nasara kayi ne kayi nasara daga ciki zai baka kariya daga shedan ba kariya daga shedan ba na faɗa muku takawa tana ba da alkhairai masu yawa cikin addinin musulunci idan kana son anan duniya a ce ba ka makarke takawa inna akramakum inda lahi idan kana so a lahira a ce ba ta maka wallazi na ta kaufo kahum yawmal qiyama in kana son tsallake siradi nan ma rike takawa wa in minkum illa waliduha na'am in kana son tsaro daga wuta karka shiga wuta da ke ta kawa fa'an zartu kum naran talazza wa zai tsira إلا ابتغاء إن كما تشجع الزنا لك تقوى إلا المتكين يك إن المتكين يساك شوى إن المتكين ya sake cewa innal muttaqina yace inna lil muttaqina aha hadaiga akwai yan mata akwai jus ya sake cewa inna lil mutaqina a ce duk abin da kake so da ta fada ta gawa ka sha to shine a nan gurin Allah madaukakin sarki ce innal ladzina tagaw lalle masu takawa idza masahum qa'ifun min ash-shaytani idan wani abu daga shaytan ya shafe su yanzu shaytan yana kokarin ya ingiza su ya jefa su cikin sabon Allah ko ya danne su ya hana su bautar Allah madaukakin sarki tazakkaru nan take sai su suna da Allah nan take Allah za su suna da shi sai su suna da Allah su suna da aljanna su suna da wutar jahannama su suna da makircin shedan da sharrinsa za ka tuna da wayannan abubuwan kuma shedan ya danne ka Allah ya ce fa iza hum mubsirun sai kaga idanun su a bude shedan ba zai samu damar nasara akan su ba wannan shine magani na biyu idan kana so ka fi karfin shedan kaji shedan zai zungure ka magani na farko isti'aza magani na biyu shine ka rike a takawa Allah ka ba mu rike wayannan magunguna guda biyu sai Allah ya ce ya gaba da rama wato ashe shedan yana da yan'uwa shedan yana da runduna shedan yana da kabila wannan duk jama'a ne shi yasa za ka ga yana da kungiya kuma yana da ne yana da kungiya duk tawagarsa ne shi yasa yake da wahalar sha'ani ba shi kada yake operation ba yana da mataimaka taurare da yawa wataƙila babban abokin zama wakilin shi ne baka sani ba wakilin shi ne baka sani ba wataƙila matarka babbar wakilin shi ne baka sani ba a cikin yayanka yana iya tafka ɗaya mai da shi wakili a gida shi ne matsalar shi shi yasa a wani wurin a ƙur'ani mai girma sai Allah maɗaukin sarki yake magana a kan shi da sai ce innahu yaraku huwa da shi da ƙabilata suna kallon ka sai baka ganin su an samu banda ko ba samu banda ba Allah ya ce mun sanya shaidanu su zama waliyai ga waɗanda ba sa imani to yana da kabila bayan wanda yana da kungiya yana da fasi da shi da jama'a da yake tafiya da shi shi yasa wanda yake wala'ika hirbu shaitan Mm. ke na a gurin zai gwada maka irin wato irin yadda shaitan yake da matsala a cikin al'umma Allah ya ce wala yaka hizbu shaida waɗanda su ne kunje shaida to bayan wannan kuma yana da runduna ba ɗaya ba rundunoni fa kubuki bu fi hahum su kadai akwai waɗanda za a rinka kifa su akan fuskokinsu a wutar jahannama sai Allah ya to rundunonin shedan da su za a rinka hadawa ana kifawa gaba ɗin su ba kwana ɗaya da za a bari wataƙila a rundunonin sannan akwai a anguwarku akwai a makwabcinka sai kai ka kakarsa rundunonin sannan to a nan kuma ayar da Allah rama ya karanta mana wata ayar Allah rama ya karanta mana wa ikiwanuhum Allah ya ce to ƴan uwan shedan kuma kenan har yanzu kuma yana da ƴan uwa shi ne wani kewa zau ‘yan uwan shaiɗan ‘yan uwan waɗannan shekaru ne ya muddu da filgayi suna ƙara taya su a wajen ɓanna suna ƙara taya su a wajen halaka da halakar da al'umma sun malayi kusuru na sannan ba sa takaitawa kenan bayan ka nemi tsari da shaiɗan ka nemi tsari daga ‘yan uwan shi ka nemi tsari daga rundunar shi ka nemi tsari daga ƙungiyarsa ka nemi tsari daga waliyansa ka nemi tsari daga wakilansa Allah ka raba mu da shedan da duk abin da yake da alaka da shedan sai Allah ya ce mai gaba da rama
قالوا لو لبث ليس
na'am al'ada ce ta kafirai kullum sai su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo mana da wata aya da zamu yi da kai annabin Allah ne aya ana ana nufin alama ana nufin ne alama kamar yadda Allah ya ce inna ayata mulkihi an yi ate kuma tabutu وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة na'am kamar yadda yake kara rabbi da alli aya
Thank you.
Mm. duk wa'annan kalmomi na aya aya da suka zuwa irin wa'annan surori suna nufin alama ba na nufin aya irin ta wannan qur'ani da muke karantawa ba akwai ayoyin da suka zo da wannan ma'anar kalmar aya tana zuwa da ma'anoni daban-daban a cikin alqur'ani mai girma amma a nan gurin tana ba mu ma'anan ne tana ba mu ma'anan wato alama ko mu'jiza ina fata an fahimci wannan wacce za ka nuna cewa shaida cewa kai annabin Allah ne ita mu'jiza da ake ba annabawa an kawo ta ne domin ta zama alama ga kafirai cewa wannan annabi ne annabin Allah ne kamar annabi salih annabi salih ya zo da mutanensa da mu'jiza ita ce me ita ce taguwa taguwa ce guda daya amma za ta zagaye garin kowa ya tatsi nonanta in bokiti za ka cika ka cika in jarka za ka cika ka cika da wanda zaka shayo da na gobe ta wuce gida na gaba sai ta zagaye garin gaba da kowa ya tatsi ya nuna da yake bukata sannan ta koma da huta aka kasa wannan ba noman taguwa ba ce sai dai ka'ida guda daya yau su sha ruwa wata babbar rijiya suke da ta duk a nan garin ake riba ruwa washe gari kuma nata dai a bar mata wannan tafki gulbi gulbi haka ita za ta shanye ranar ba mai zuwa isha ita kare za ta shi amma sai gagara haƙuri suka kashe ta saboda rashin mutunci annabi musa allah ya bashi mujizozi har guda tara amma bai sa mutane sun yi imani ba annabawan allah sun zo da mujizozi daban-daban to wanda ya sa kafirai suke ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kawo musu aya sai Allah ya ce fa idza lam ta'tihim bi ayati idan suka da muka kawo musu wata aya baka kawo ba qalu sun ce laulat ta baita ha me hana ka kirkiro ta aka kirkiro mana Allah ya hana ka bai baka ba wannan bakar magana ce da me da shin zarafi sun manta da cewa annabi mu shine wanda Allah ya ba mu mu'jiza mafi girma wace ce mu'jiza mafi girma alqur'ani ne girma banda wannan Allah ya nuna masa mu'jizozi da ba su da iyaka ko yakin badar mu'jiza ne mutum ɗari uku da wani abu su rijaye mutum dubu waɗannan da wadatattun makamai waɗancan ba wadatattun makamai mu'jiza ce balle shehu malami a doktor murad ya taro mu'jizozi da suka bayyana a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza guda dubu daya daga ayoyi daga hadisai wannan falitafi a kansu dubu akwai hadisin anas dan malik yace mun zo za a yi sallah ba ruwan alwala aka samu wa annabi ruwa dan wani kwano da karshe annabi zai ishe shi sai manzo Allah ya sa hannunsa a cikin kwanon anas dan malik ce wallahi ina kallon ruwa na kulkulowa tsakanin yatsun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mu'jizar ta ji mu'jizar annabi Musa da yake dutse ruwa ya bulbulo daga dutse ruwa ya bulbulo daga dutse ba mamaki an saba gani amma ruwa ya rinka bulbulowa daga yatsun dan adam an saba gani wannan ruwan da ba zai ishe mutum alwala ɗaya alwala ba yace sai da ruwan ya ishe mu duka aka ce ku nawa yake mu 82 hadisin bara bin azim lokacin da suka je hudaybiya yace mun nemi ruwa mun rasa muka samu ta tsohon rijiya muka zura guga babu ruwa a rijiyar annabi ya ce mu shiga ko za mu iya kalato wani abu bara ya ce ina cikin wanda muka shiga cikin rijiyar muka dan kalato ruwa a cikin gugar annabi da ya jawo gugar ta fito manzan Allah ya addu'a a cikin ruwan a wata ruwa ya kurkura bakin sa ya mayar a cikin ruwan sannan sai juye ruwan a cikin rijiyar yace da ruwa ya fara kurkurowa a cikin rijiyar yace rige rige muke wajen fita daga rijiyar yace bayan mun fito da mu muka sha muka yi alwala muka yi wanka muka yi wanki dabbobi mu suka sha aka ce ku nawa yace mun kai mu dubu ɗaya da ɗari biyar rijiyar da ɗari ɗari babu ruwa a cikin ta hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda manzo Allah ya zo da larabin kauye yace masa hal adulluka ila khairin in nuna maka alheri yace menene alheri yace ka shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma ni annabin Allah ne balarabe yake kana da shaida annabi yake ina da shi me shaidar ka manzo Allah yake wacce bishiyar balarabe yake ban gane ba sai eh wannan bishiyar ita ce shaida to ya za ta yi ta bada shaida yake ka ce ka amince ta zama shaida yake na amince da kai dauka su dabaru annabi masa annabi yake to je ka kira ta je ka je ka kira ta da kansa yaje ya kalli bishiyar da ta je fara mata yau ba ma ku shi ba ke magana da bishiya saboda dai cika umarni yake ke bishiya ga wani can ya ce shi annabin Allah ne yana kiran yana faɗin wannan magana sai ga bishiyar ta yi girgiza ta zaro sai wayoyinta daga cikin ƙasa bishiyar ta wayu ton wa aqbalat ash-shajaratu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam takiddu al-arba kadda bishiyar ta wayu ton ta tinkari manzon Allah sauyoyin da suna keta ƙasa ketawa kamar ana huda haka sauyoyin ta ke tsaga ƙasa har bishiya ta zo gaban manzon Allah ta tsaya sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kalli bishiya yace ya ke bishiya ni wane ne yace ya ke bishiya wane ne abin bautawa da gaskiya tace Allah to ni kuma wane ne tace kai annabin Allah ne yace me ne ta sai da ta maimaita sau uku ya kalli balarabe ce ka gamsu ya ce na gamsu ya rasu da ce to bishiya koma inda kika fito ta sake juyawa left right left annabi muke to amma yanzu ga su suna ce masa laulan ta bai ta me yasa ba za ka kirkiro ba Allah ce ha za ba sa irin min rabbikum qul ka faɗa musu inna ma attabi'u abin sani kawai ni ina bin ma yuha ilayya min rabbi bai ke kirkirwa ni ina bin abin da kawai aka mun wahayi daga wajen ubangiji na shi yasa addinin musulunci ka cokan ya dogara da bi ittabi wala tabtadi shi musulunci kana so kai gwaninta ka bi abin da ka samu kar ka ce kai kana da kwakwalwa bari ka kirkiro shi kuma ilimin zamani da na sana'a shi kuma kirkira yake bukata karka dan kwafe abin da aka je da shekarun jiya kace nan za a tsaya yadda masu kifi suka mana a Najeriya tun ina dan karamin kifi sai dai a shanya ya bushe a masa banda ko a dan babba kashi kadan a a sa a kwali tun ina dan karami haka ake yi har yau ai ya kamata a dan kirkiro wani abu yadda yake fresh din nan za a yi ajiye mana shi sati ɗaya sati biyu wata ɗaya babu abin da ya same shi mu tsummula shi a miya kamar yadda muke to ilimi na zamani kirkira ake so kai yanzu in gina ya gina mana masallaci haka in za mu gina wani to ba haka muke so kuma gina mana shi ba ya sake kirkiro wani abu kuma da za a wuce wannan a ƙara gaba in za a sake wani kuma inda ake shekaran jiya ba na ake so a tsaya ba a sake kirkirowa a yi shi mai wani siffan fara-fara ko wani siffan zirnaƙo-zirnaƙo haka ba ku da nuna gine-gine da ake a duniya ka ga wani gini har da wani tukafikai haka ka ga gini ya tashi ya shiga sararin samaniya hawa arba'in da kaza arba'in da kaza hamsin da kaza sittin da kaza a sama yanzu ci gaba ya kai wai ginin ma ba za a yi shi wai wai ginin sai dai a dinka shi yana tangari wai nan ne an yi dawa ba zai ruguje ba ka je manyan biranen duniya je New York ka je Manhattan ka hau dare ne kamar hawa hamsin in iska na hurawa to zai rinka layi ne na wannan shi ne shi gaban ilimi da aka samu shi gaban mai shi gaban ilimi da aka samu a halin yanzu mun je Netherlands birnin Amsterdam ya fi daɗi a gare in za ka yawo ka yi a jirgin ruwa sai muka zo muka samu wasu gidaje wannan gidan ya karkato kusa da wannan wannan ya karkato kusa da wannan kamar suna shawara wasu dogayen benaye ne injiniya ya shiru haka aka kai ko haka aka yi wa sai muka ce to wa'annan kuma wasu irin gidaje ne wannan sai aka ce wa'annan su ne dancing hall wai gidaje ne aka wai gidaje ne masu rawa suna dan yin dancing na ce to Allah ya ba ku ku kwana cikin lafiya amma dai ba da ni ba قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي الله يأتي هذا بصائر من ربكم وان هجوجي ne daga wajen ubangijinku wa hudan da shari'a sai aka ce me wa rahmatun da kuma rahama ga suwa da qaumin yu'minun ga wadanda suke imani Allahumma ja'alna min al-mu'minin Allah ka sanya mu daga cikin masu yin imani daga cikin baki da suka kawo mana ziyara a majalisi a yau akwai alhaji salisu sa'idu habibu mai siminti wannan yana cikin dattawa da aka yi gwagwarmayar da'awa ta sunna mai siminti yana kusa dala ya ɗan tsaye kana ku ce allahu akbar sai kana hira da malam yakubu musa ya baka labarin irin gwagwarmayar da wayannan bayan allah suka yi a baya lokacin sunna tsada ne da ita ba kamar yanzu ne take da arha kai ka gyara gemu ka dage wando ba wanda zai ci kwalata a goro wani bawan Allah ya rubuto fatawa aka da makalla menene hukuncin shafa turare a azumi a shafa lafiya sai na gaba yana tambaya aka da makalla menene hukuncin mutum ya yi brush alhali yana azumi a yi brush lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah